yanzu in ba nan ana dan ce a ba hankali ba a misali yanzu da a gefe muke ba irin su malam da za su ce a hankali wai yanzu in mun taso ku gaya mana wa zai ce mu bari wa zai ce mu bari ba wanda zai ce mu bari wani Allah ya saka ko malam na'am ba wanda zai ce mu bari wallahi su to malam
yan uwa musulmi wato maganganun sannan maganganu ne na hankali na hikima a lokacin da aka harbe muhammad yusuf a gaban jama'a maiduguri a cajibin 'yan sanda wallahi ni kadai da naga bidiyon na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an kuntu bera a kura an sa ta cikin jama'a babu ba mai tare ta na ce da muhammad yusuf yana da rai da wallahi boko haram ba a yi barnan da ba a yi ba domin shi zai kolin attention ɗinsu ya ba su baki tunda kun riga kun kama shi an kun kama shugaba ai magana ya kare yaƙi ya kare amma sai aka yi wauta sai aka kashe shi to bayan an kashe shi kuma waye zai ce su bari su bari to halin da ake ciki kenan me cewa a barin an kashe shi to yanzu kuna ga malam adam abdallah lokacin da ya fusata yake kokarin mai da martani masalan da misilin ni nake ce a malam a sassauta a sassauta to in kana je in babu irinmu akwai mace muku saurara sai yasa bawan Allah nan da yake cewa mu fa yanzu an wuce rabi me an wuce rabi an cutar da mu ya wuce daya ya wuce biyu ya wuce uku to akwai lokacin da za a je ko ni bana nan na mutu ko kuma yana nan mata kai ma ba na ce ku hakuri ba in abin ya kai karshen ja baki da shuru in dai cutarwar ta yi yawa wallahi ba wani wanda zan ce masa kai hakuri yan ja baki in shiru domin idan fitina ta taso ka san farkonta baka san karshen ta ba kamar yadda bawan Allah ne ya faɗa gwamnan da yake so ya jawo wannan fitinan a yanzu gida ba yake ginawa ɗakuna wajen nawa saba'in da wani abu ba so yake zauna ba bai da shi a abuja ni ina da gida abuja na gina gida mai ɗaki saba'in shi ba ya shirya ma rayuwa ya fi mu son rayuwa amma kuma yana tsohon tsokano fitina to ka tsokano don Allah ka tsokano ta tsokano ta sau da ka maganan bawan Allah nan akwai hikima an wuce rabi an kashe mana malam jafar mun yi hakuri kashe mana albani mun yi hakuri an kashe mana umar dan mai shiya mun yi hakuri to yanzu ne suke so su kashe wallahi wallahi ku yi hatara ya tara maganin da yake maganan gidan kurkuku bawan Allah nan wallahi na zauna da wani mu da aka kwandem ne hukuncin kisa aka yanke masa yanzu yana da shekara goma sha bakwai yake ce mun malam ni dan fashi ne yake gaya mace shi dan fashi ne taransufa aka yi masa ya zauna kurkuku akalla guda uku ya zo nan yanzu yana cikin nan da bakinsa yake ce mun malam gwamnatin kunnan wace irin gwamnati ce ta ku tabauce ce ni ba dan bauchi state bane ya za a yi ya samu duk yara yara ne yan shekara sha uku sha biyar su ne suka cika kurkuku waɗannan an zo haɗa su da mutane da aka yi condemning ɗinsu wanda yanzu ba sa jin tsoron to yanzu wanda laifi ma da ya sake wani hukunci da dama hukuncin kisa ne a kansu akwai waɗanda laifa na ɗaure su rai da rai suna nan kuma suna interacting tare da su ya ce hatta kudu za su yadda da wannan yaran da ya kamata a ce suna makaranta suna wajen sana'o'i su ne suka ce gidan kurkukunmu na bauchi wannan wata irin gwamnati ne ni kai na yanzu daga fitowa na mutane nawa na fitar yau din nan ma na bada kuɗi za a ji a fitar da wani mun yi magana kan zuniya ɗin abin tausayi don haka da ya ce ba wuri ne na gyaran hali ba na ɓata hali ne wala duk wani irin mai laifi yana nan wani za ka samu ya yi fyaɗe ne wani ya kashe wata ne wani ya kashe wani ne wani ya yi fashi ne wani ya yi sata ne wani ya yi over ne duk wani irin laifi kai akwai waɗanda ma in suka hau mashin ɗin mutum shi da kansa ya gaya mini ko su saka masa kusa inci goma su ɗauki mashin ɗin ko kuma su buga masa itace su dauki mashi duk suna nan suna tare wannan aka dauki yaro dan shekara 13 aka ja ka dashi kana jin idan ya gama ya fito halin sa ya gyaru to wannan shine abin da ke fara boci yace mun ya zauna kurkuku uku duk gidan kurkukun da je ba inda aka samu yara yan 13 15 16 sai kurkukun Bauchi ana ta bata musu tunani a satin da naje yara na su tafi yankari su wajen 120 har da mata aka kai su gidan kurkuku yanzu waɗannan da suka fito me za su zama me za su zama me aka koya musu Allah sauwaka malam lokaci yayi Allah saka maka da alheri za mu ba da malam ana zai ce wani abu kafin ya ce wani abu kamar yadda ya faɗa ya ce idan waɗannan sun shirya 'yan bidiya mu ma shirye muke kuma ba wani ra'asul jarima ko wani da ake masa sujjada kaman Allah da za mu ji tsoron sa har mu ba shi hakuri ra'asul jarima ba in kun manta barin tuna muku ya zagi uban Sheikh Ismail Idris ya zagi mahaifiyarsa a nan tashan Babiyo ya zagi uban Abubakar Gumi ya zagi mahaifiyar Abubakar Gumi ya zagi uban bawa mai shinkafa ya zagi uban usman taliyawa wannan sunan su yake ambata hatta waɗannan da suke zage-zage shi koya musu shi bai taɓa ba da haƙuri ba mu mu ba shi haƙuri ya je kano ya ce dukan mu 'yan zina ne ya ce duk wanda yi zara ɗan zina ne muna da bidiyo ɗin mutumin da ya ce mana dukan mu 'yan zina ne yanzu aka kai shi kotun musulunci bulala miliyan nau da a yi masa a bayansa wai bulala ta kazafi miliyan nawa ne da yake duk wani dan izala duk wani buhabe dan zina ne muna da shi ya kira mu yan zina bai janye ba bai ba da hakuri ba yace kai da a zaɓi dan izala gara a zaɓi kirista bai faɗa ba ya taɓa janye wannan magana oh mu ne da mu zo mu ba shi hakuri wallahi bai isa ba bai kai ba in ka samun bindiga a wuya na wallahi sai dai tsine masa albarka ba dai ba shi hakuri ba mu ba mu san me muke yi ba ne ai baka da abun da barazanan da zaka yi mana mu mu bema hakuri ma wanda ya zagi uban malamin mu ya zagi ma'aifiyar malamin mu duk wani mai mutunci sai da zage shi a ƙasar nan kai sarkin musulmi ma bai bari ba muna da shi dan hodiya ma bai bari ba muna da shi ba shi ne da ya lokacin daidar yana nema ya walakata dan hodiyo ba wanda duk masarautun kasar nan gini ne na shau dan hodiyo ya ce jihadin dan hodiyo ko zuru bai je ba sarakunan kasar nan suka sharu wanda suna cin albarkacin dan hodiyo ne haka ya bada bai kuma fito ba da hakuri ba har yanzu oh mu ne da mu ba shi hakuri a kan ne for what ɗansa ne fa na cikinsa ya ce a rusa wannan masallacin suka ba da deadline na kisa da yanka har yanzu jami'an tsaro ba su kama shi ba ba su kuma ba da haƙuri ba o saboda mu ba 'yan najeriya ba ne saboda mu dabbobi ne aka mai da mu wallahi ba bakin cikin da na ji bayan fitowa na daga kurkuku wai da na ji wai wani dan yar wata barazana wai yana baiwa iyalan gidan ra'asul jarima hakuri nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma na illan da ba taba yi ba sama da shekara 40 taba mana wannan ba da mata ta nuna mata ta ta nuna mini wala sai nan ji wani jiri yana diba na nace da kun gaya mun wannan ina kurkuku to da kun kashe ni a can kun yi dabara da ku gaya mun sai da kuka bari na fito haba mala haba mala tar tar wallahi Allah karka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba jarrabawa ce wallahi jarrabawa ce zaka ci mutuncin waɗansu bayin Allah can kai ka manta Allah bai manta ba sai zai kama ka sauki a sauki sai kama ka Allah wannan ita ce ka ci mutuncin bayan Allah na kirki ka nuna ba mutanen kirki ba ne a sauki kai kamanta sai Allah zai kama ka ta wani abin da ya faru kenan na danne wannan abu na danne na danne na danne wai har dan bid'a zai iya fitowa yana alfahari yana cewa ai saurawa ne saurawa ne saurawa ne kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka sa mu ci jarrabawa Allah kuma ka raba mu da alfahari wallahi duk wanda ya alfahari sai Allah ya jarrabe shi don alfahari rigan Allah ce duk wanda ya saka ta za su yi fada da Allah Allah ka raba mu da alfahari wallahi in mun yi fada an ci nasara a kanmu wallahi ba za mu yi raki ba ba za mu ba da hakuri ba in kuma mun ci nasara ba za mu yi alfahari ba sai mu ɗauka al'amarin Allah ne manzala ya je yaƙi ya ci nasara ya je yaƙi ya ci nasara a kansa amma manzala Allah ne ce wala wala tahinu wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah ce wala tahinu kanku da ku yi rauni kafin da yake cewa yace wata du'u ila salmi ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله الله أكبر.
معكم الله أكبر.
والله معكم ولن يتركم الله أكبر.
أعمالكم Allahu akbar Allah ce kar ku yi rauni ku nemi ai sulhu Allah ce ku ne madaukaka kuma Allah ba zai taba tozarta ku ba walan ya tira kuma Allah yana tare da mu wala ba zai tozarta ku ba ba wani mujrimi ko mushriki a Najeriya da zamu kira shi zuwa ga sulhu wallahi babu shi ko kuma mu masa alƙawarin ba za mu taba shi ba in ya taba tauhidi wallahi uwarsa bata aife shi ba
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله Allahu akbar وكفى بالله حسيبا wakafa billahi hasiba Allah ya ishe mu Allah ya ishe mu Allah ya ishe mu wallahi ba rauni ba ma tsoron kowa sai Allah don suka mani kama shekara nawa ya rage mu shekara nawa in ji tsoron wa akan zai min me abin da ya fi ki- mutuwa to ai ni yanzu in kace za ka kashe ni ma ai kawo halar da kanka in ka bari ma ta yi kusa dan me za ka halar da kanka me yiwa wajen kashe ni ma ka jawo a kashe waɗansu ka tafi da kaya ka banni na ƙarisa ya fi maka ko ba ka bane wallahi gwamnan bauchi ya sani yan ɗariƙun bauchi su sani wallahi ba na tsoronsu duk an haɗa su ba na tsoron kowa ba su da abin da za su bani ba abin da nake nema a wurinsu ba abin da yake tsammani a kansu kuma barazanansu ba ta kai inda za su razanar da ni ba amma ni abin da nake jin tsoro ɗaya ne sanadiyya na azu da jinin da bai da iyaka shine bana so amma Allah ya sani in sun suka tayar aka zubar to Allah ya kama su in suka tayar aka zubar Allah ya kama su Allah ya tume su da shi sai sa hudu ba ta ce na ce gwamnan Bauchi yana so ya tada rikicin addini da kansa saboda siyasa sai sa bawan Allah nan Sheikh Adam Abdallah yayi magana ta hikima yayi kira ga gwamnatin tarayya mai shigowa da jami'an tsaro na ƙasa kas su bari wannan ya tada fitina saboda siyasa don ya tada fitina wallahi gwamnatin nan za ta gama ba ta san inda ta sa gaba ba kamar yadda buhari ya shekara takwas fitinan boko haram ta gallabe shi banji ta ga- ta gallabe shi matsalan bayafara ta gallabe shi har ya gama buhari alƙawuran da ya ma da cika ba kuma ya je tafiya bar fitina to ba ma son tinubu ka zo ka gaje ta tit for tat duk wanda ya ka taka masa birki kai konin nisa into order amma in kai shiru kai kara za su wargaza maka gwamnati ka ji fitina ta barke a can ta barke a can ta barke a can ka rasa da wada ka ji karka yadda wannan sako ne zuwa gare ka na san kuma kana da makarrabai waɗanda suna bugo mun waya irin su dr aliyu modibbo irin su nuhu ribado suna kusa da kai har gidana nan suna zuwa ku ja hankalinsa ku ja hankalinsa ku nuna masa ga waɗanda suna so da fitina a najeriya ta mane gidan kowa lokacin da muhammad yusuf kafin fitinan ta taso mun yi zama da shi na ja kunnensa na ce masa kar ka bari ka bude wata kofa wadda ba za ta ruhu ba kuma gashi an bude ta ki ruhuwa to yanzu gwamnan Bauchi ne yake so ya bude fitinar da ba za ta ruhu ba wallahi ba za ta ruhu ba da yake so ya bude yana so ya fada hada fada tsakanin yan ɗariku da ahlus sunna saboda ya koma gefen su daga inda mai mulke rashin adalci ya koma bangare guda to ya rura wutan fitina yanzu ba na gaya muku gwamnati ta karbi fadan ce wanda ita ita take kara na ba ma yan fitina islam ba an cire hannunsu karara akwai su suka nema to ya kamata duk wani ahli sunna ka sani yanzu kaura abokin fadan ka ne wannan shine gaskiyar magana shine yana so ya ga bayan mu yana so ya ga bayan mu yana so ya ga bayan mu ya goyi bayan yan dariƙa yan fitinar islam fitina islam shi ne wajen maulidinsu shi ne wajen zikirinsu na bidya shi ne wajen shehunsu ana cusa masa ra'ayi a kanmu kuma da masu waɗannan malamai bokanci nasu ne sabbu nasu ne safi nasu ne saboda mu ba ma bokanci ba ma tsafi eh sai sa yawancin wasu 'yan siyasa ba sa son mu ba sa son mu suna son su kawar da mu to kun yi kaɗan wallahi mun yi koyi mun kinkishe ko mun mutu yau akwai da za ku yi gwagwarmaya da su da yawa kuma gara ma mu ma muna ce ku yakuri ku yakuri ko to wallahi 'yan bayan da suke tasowa in ka ce su yakuri ma ba za su yi ba akwai matar da amerika Amerika take ta bugo mun waya ta ce wallahi malam da aka ban labari a an kama ka sai na tuntsire na fadi sai asibiti ta ce wanda ya sa a kama kan nan da yana kusa da ni don yi bakin raina ta irin waɗannan matan kasan mata ne kasan adadinsu kai jahilci shegen abu ne jahilci shegen abu ne jahili abokin gaban kansa ne ka rigar hada wa kanka abokan gaba kana da labta ma kanka abokan gaba kuma wai kai dan siyasa kana da hankali a lokacin da sunna kasuwanci yake ci a duniya bid'a tana mutuwa su kake runguma saboda jahilci da rashin sanin addini ko da yake ya ce ma wai to don ma muna sallar ya shama muka ba da haka bara ya ce da tsafi suke yi mutumin da ya ce bayan Allah a sakan a wurinsa ya ce jonathan ne ya manta da manzon Allah ya manta da sahabbai ya manta da iyayensa ya ce jonathan ne na biyu ba ba ga wurin muka faɗi wannan magana ba magana ma baka iya ba kuma yanzu kai da ka jiyo kai faɗa da mu to wallahi mun gaya maka mun yi koyi mun kinkishe su ma sun ishe ka bayan Allah inna rabbaka bil mirsad Allah yana jira ka bil mirsad
Allah yana nan a madakata zaka tarar da shi kuma zai maka hisabin da ka cancanta wanda in aka barka da laifin kama ya isa kai ka wuta ko baka fada baka da fada da masu addini ba wallahi laifukan da yan siyasa nan suke yi in aka bar su shi ya isa kai su wuta kada ma su kara fada da masu addini amma ina sun kara abin shanku haramun abincinku haramun rigunanku haramun kuna ta birgina kuna ta motsi a dukiyar talakawa a lokacin da wani namaki bai da shi kun asibiti ba magani makarantu ba malamai wasu ma a rushe kun ci hakkin al'umma kuma ku zo ku ƙara faɗa da masu tauhidi wallahi ba inda da ku je ba inda da ku je kuma wallahi ba ma tsoron ku mun maimaita maimaita ba ma tsoron ku kun yi kaɗan in bayan kurkuku kai mu wani gurin malam anas kai ne last wanda zai yi magana sauran malamai a akwai waɗanda suke da nesa za su tafi bayan kai da safe to bismillah tafaddal mashkura bismillah
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina yi mana barka da saduwa a wannan farfajiya ta wannan kasaitacciyar makaranta ta akida da sunna ta fadin afirka zan ce ko ta fadin duniya baki daya malamai na Allah ya saka musu da alkhairi sun gabatar da jawabai masu girma saboda haka jawabai na zan yi su a takaice matuka da gaske duba da yanayin lokaci yana daga cikin abin da ya zama wajibi duka mu sani yan uwa kamar yadda malamai suka gabatar cewa ta farki da kuma yin kira zuwa ga abin da ya shafi aqida da kuma bin Allah tafarki ne wanda ike buƙatar guziri mai girma na haƙuri da kuma juriya domin tafarkin bin Allah subhanahu wata'ala da kuma kira zuwa aƙida ta gaskiya tafarki ne da yake cike da kwazazzabai da yake cike da ƙalubale kala-kala to amma daga ƙarshen al'amari idan aka gama duka taimakon Allah da nasararsa tana tare da waɗanda suke ɗauke da wannan gaskiya ɗin shi yasa hadisi ya zo daga anas ɗan malik radiyallahu an riwayar al'imam abu isa tirmidhi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ike cewa inna idamal jaza'i min idamil bala gwaggwaban sakamako idan kaga Allah subhanahu wata'ala ya wabawa mutum to yana ba shi shi ne sakamakon wani jijjibe bala'i da ya jarrabe shi da shi a duniya sai ya ce wa inna Allah ta'ala kuma haƙiƙa Allah maɗaukacin sarki iza a habba ƙauman idan ya so mutane ya zama nau'in mutanen Allah yana ƙaunarsu ibtalahum sai Allah sai ya dinga jarraba su ashe kaga Allah subhanahu wata'ala yana baka jarabawa ta yau daban ta gobe daban alama ce ta menene kaunar da Allah subhanahu wata'ala yake maka sai yace faman radiya falahu rida duk wanda ya rungumi wannan jarabawar da Allah yi masa ya yadda bai raki ba bai kuka ba bai kai kukan Allah ba to Allah zai dare shi duk kullakullan da ake yi wa malam kun ji yayi raki kun ji yayi kuka da wani so sai manzo a sallama yace famar radiya duk wanda ikarbu wannan jarabawar yayi da daga Allah ce ya ci gaba da tafiyarsa cikin al'amarin Allah to falahu rida Allah ya masa alƙawarin zai bashi yardarsa sai ya ce wa man sakata falahu suhut wanda kuma ya fusata ya kangare dan me za a jarrabe shi dan me za a dinga jarraba shi yau ta yau daban ta gobe daban shi da awan ma ya daina kaza kaza sai ce to wannan kuma fushin Allah zai tabbata a kansa shi yasa idan ka koma tarihin magabata zaka ga irin kalubalen da suka dinga fuskanta kala kala a sakamakon me a sakamakon da'awa da kuma tsayuwa akan gaskiya yadda gwamnati ta dinga yin amfani da karfinta tana musguna musu tana cusguna musu amma kuma a yau cikin ikon Allah su waɗannan gwamnatin babu su babu ambatansu waɗanda kuma aka dinga cizgunawan ambatansu a yau shi ne wanzaje idan ka ji an ambaci waɗancan masu mulkin sai abin da bahaushe yake cewa albarkacin kaza kadangare yake shan ruwan tulu sai in an zo ambatan waɗannan malaman to a sannan ne za ka ji an tsurmo sarkiwa ne shugabawa ne sai kuma a ce ya cutar da malam wani alkalin da ya daure annabi yusuf wa san shi anan Wa ya- sunansa ba wanda mu ya ba daure ibnu taymiya an san sunansa wai san shi wanda ya daure imam muhammad an san sunansa
saboda haka ko da yaushe tarihi shi ne yake maimaita kansa al-imam abu hanifa an-nu'man ibn bashir ya rasu shekara ta 150 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sau biyu ana daure shi me yayi wa gwamnati ta daure shi ba wani laifi bane ba wani ya kashe ba alƙalanci ne kawai aka bashi zo ka rike alƙali ya ce ba zan ba shikenan laifin fa sai ɗauri sai duka karo na biyu banul abbas su ma da suka karba su ma suka kara bashi ce ba zai karbi wannan alƙalanci ba shi ma daga wannan sai kurkuku sa'id ibn al-musayyab ya rasu shekara ta 94 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga kin yin mubaya'a wa ƴaƴan abdul malik shi ma sai kurkuku kin yin mubaya'a kawai ba za mu manta da al-imamu ahmad ibn hanbal ba mas'alar khalqul qur'an bid'a ce aka kirkire ta aka yi amfani da gwamnati ta tirtasa wa malamai sai sun karba abin da ta zo da shi na bid'a yace yana kan aqidar sunna ba zai canja ba daga nan sai cin mutunci sai cin zarafi sai kurkuku yau ina ma'amun yake waye san wani ma'amun yana ina yau amma al-imamu Ahmad ibn Hanbal fa daurin da aka yi masa ya tauye wani abu daga cikin darajarsa ya tauye mutuncinsa da martabarsa idan al'umma to kamar haka wallahi duk abin da za a yi wa malam ba abin da zai taba aqidarsa kuma ba abin da zai taba mutuncinsa ina fata mun gane bayan al-imamu Ahmad ibn Hanbal malami na hudu malam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh Ibn Taymiyyah an daure shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau uku ba sai da aka daure shi kusan sau bakwai malamai masu ƙididdiga suka ce idan ka tattara adadin kwanakin da ibn taymiya ya a kurkuku sun kai kusan adadin shekara biyar kwana nawa malam ya hannunsu ka duba damu da muka shiga ibn taymiya sai da adadin kwanakin da zaka tara sai da suka kai adadin kusan shekara biyar ko wani abu mai kama da haka kuma duk gabaki ɗaya sharri ne na jagorori da kuma sharri na yan bid'a daga cikin abu mafi muni abin mamaki abin da ya faru shekara ta 705 lokacin da wani mugun alkali ina ji shine daurin ibn taymiya na biyu da shi da alkali ibn makhluk aka kai karar ibn taymiya aka ce wai yana cewa Allah subhanahu wataala yana sama ya daidaita kan al'arshi kuma ibn taymiya ya ce Allah subhanahu wataala yana yin magana bi harfin wa saut mun san aqidar asha'ira Allah subhanahu wataala ya takallam sun yadda Allah yana magana amma bu sai da cewa Allah subhanahu wataala yana yin magana bi harfin wa sautin ba dan haka ma bu yadda wannan alqur'ani da muke karantawa da zaka biya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi bu yadda haka Allah ya faɗa ba kawai sun ce shi dai wannan alqur'ani da muke biyawa ibara ce an kalamillah ma'ana wai wani abu ne Allah ya faɗa mai kunshe da irin wannan ma'anar wannan ita ce aqidar ahlus sunna to sai aka zo ibnu taymiya yana faɗa cewa alqur'ani Allah subhanahu wataala yana magana bi harfin wasu sakamakon wannan aka zo na wai da ibnu taymiya za a yi muqabala da shi ibn taymiya yazo mukabala yadda aka ce da shi yabo mukabala ya tawo ya san su waye suka shirya wannan mukabalar sai aka ce ga abin da ake tuhumarka da shi yi mana jawabi kawai ibn taymiya sai ya fara innal hamdalillah a gurin ibn makhluf ya gwabe shi yace dan larfe mana baki mu zaka ga innal hamdalillah kaza kaza kaza ka tafi ka ba mu amsa abin da i kawo ka sai yace a kai tsaya wai wane ne yake karata ibn makhluf yace ni ne yace to waye kuma alƙalin shari'ar nan ma yace ni ne alƙalin ka kuma mai karaka zaman da ba a yi ba kenan kuma a hakan kuma sai da suka daura ibn taymiya din ma'ana ba wai zaman aqidar ake son a zauna tabbatar din ba shi din kawai ake so a wulakanta saboda suna da gwamnati sai da aka daure shi shekara ɗaya da rabi bai fito ba sai kusan shekara ta 707 da fitowarsa hutun rabin shekara kawai yayi sai mas'alar istigasa ta taso shi da albakari ya zo yi wannan littafin istigasa fi raddi al-albakari nan ma yana yi aka ƙara kama shi ƙara mai da shi cikin gidan kurkuku ka duba yadda ake yi wa madauka tauhidi a dinga amfani da jagorori da shugabanni domin a ci mutuncinsu a tozarta su haka ibn taymiya idan ka fuskanta wannan kalubale har daga karshe ta kai shi ga ya rasu a cikin kurkuku amma wannan me ya tauyi ibn taymiya gurin aqida da mutunci a idan ahlus sunna malami na biyar na karshe wanda zan mana misali da shi shine malam ibnu abil is al-hanafi duk wanda ya san sharhin sa na laqidatu tahawiyya ana lissafa shi cikin sharhi mafi kyau da aka yi wa laqidatu tahawiyya ibnu abil is al-hanafi malam ibnu abil is al-hanafi shi kuma kun san laifin da yayi wani dan bid'a ne a zamaninsa ya rubuta waɗansu baitika na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baiti guda 53 ibnu abil isa ya karanta wannan baitika sai ga da akwai guluwi a cikin su a cikin su da akwai roƙon manzon Allah sallama shigan da irin tabiyan malam ana roƙon manzon Allah sallama ana ba shi hakokin Allah wannan raddi wannan ko in ce naqadi naqadin da iyo wannan kasidar sai da aka kama ibnu abil is mashhur ibnu hasan ali salman sai da ya dindime man littafi akan wannan mihina din kusan shafi 600 da wani abu aka kama ibnu abil is al-hanafi sai da i wata huda dauri aka yi masa bulala aka yi masa kaza amma babban abin sha'awa dukkan waɗannan a'imma din da da yawansu duk wannan daurin da cin mutuncin da cin zarafin bai sanya su sun yi gezau akan aqidarsu ba to kamar yadda magabatanmu suke a haka wallahi mu ma a haka muke cif muke akan wannan aƙida domin ita ce aƙidan musulunci wallahi in za a ɗauki rayuwarmu ɗaya bayan ɗaya babu wanda zai taraju'i daga kanta ina fata mun gane wannan abu na biyu mu tafi ɓangaren ɗariƙar tijjaniya waɗanda su ne suka kunna wannan wutar fitinan asali wata tsaka mai wuya ce suka tsinci kansu a cikinta dama bahaushe yana cewa idan za ka haƙa ramur mugunta ka haƙa shi daidai da kai domin wata ran za ka tsinci kanka kai ne a cikin wannan ramun malam yana karatun tauhidi da aƙida ya faɗi magana wadiha jiddan kowa ya fahimta suka murɗa maganar nan suka ce malam ya ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka murza aka rai aka ce ku faɗi cin mutuncin an iya kawo kalma ɗaya ba kalma ɗaya da aka iya kawowa amma sun riga sun yi sharrin shine ne ƙaryar da suka yi to sai Allah subhanahu wata'ala sai ya jarrabe su da irin ƙaryar da suka yi Allah ya ce bara mu jarraba kuma nuna wa duniya shin da gaske annabin kuke karewa ko dai wata mummunan manufa ce kuke da ita akan wannan bawon Allah saboda yana kira zuwa ga tauhidi sai Allah subhanahu wata'ala ya matsa bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke kan gaba gurin yi wa malar sharrin shi ne ma ya fara kunna wutar musiba sai Allah ya jarraba shi kuma da yake Allah subhanahu wata'ala gwani ne ta fuskar jarrabawar ba sai shi ya kirkiro kalma ta ɓangarensa ba sai Allah ya sa shi ya buɗe diwanin shehu Ibrahim sai ya ɗauko baiti wanda cin zarafi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baitin sai Allah ya matsa bakinsa sai ya biya ya fassara da a ce wani ne cikin ahlus sunna ya ɗauko baitin ya biya za a ce ai bai je gurin malaman ɗariƙa ya koya ba ba daidai ya fassara ba bai fahimta ba sai Allah ya jarrabu ɗan cikin gida ya ɗauki wannan littafi ya fassara ya biya a kunnen kowa to a nan gurin kuma kowa sai itiris kowa sai ija baya kuma abokanan birnin nasu shi wannan yaron waɗanda suke rashin kunya tare da su suka idafa masa iyayen gidansa daga sama suka idafa masa suka bar shi shi kadai ya tsinci kansa a cikin tsaka mai wuya ya rasa halin ya rasa inda zai saka kansa to matsalar da ya tsinci a kansa ita ce shi shehu ibrahim a wannan baiti dai a cikin littafinsa na diwani ya kira da manzon sallama abin da ya kira shi da shi wa ma waladar rahmanu fa huwa ubaiduhu wannan baiti da ya kawo shi shau ibrahim yayi jahilci mun gane shau ibrahim yayi jahilci yaron da yazo sai ya dora akan jahilcin shau ibrahim wani zai ce yanzu ya za a ce shau ibrahim yayi jahilci wataƙila a cikin baiti ne ka ji abin gingirin in aka yi maka bayani ba lallai ka gane ba amma ka sani shehu ibrahim dan adam ne irin duk wani dan adam yana yin jahilci irin yadda ka san sauran jahilai suna yin jahilci bara mu ba da misali guda ɗaya wanda kowa zai gane har ɗalibansa za su gane cikin sauƙi wannan littafin da kuke ganin sa kwanaki na ga malam ya ɗaga shi littafin shehu ibrahim ne sunansa tafsiratul anam fi annal ilma huwa imam idan ka buɗe shafinsa na saba'in muna ji na ko za ka ga ya ce alkhatima ma'ana za a yi jawabin rufewa sai ya ce filhabdi ala nasbil madarisi li nashirin ilmi za a zabura gurin gina makarantu don yada ilimi wa inna zalika sunnatul la bid'atun mustahsanatun faqa cewa hakan sunna ce ba bid'a ba alal qawli sahih a bisa bance mafi inganci wa annahu yajibu alal mukallafi ta'allumu fardi ainihi cewa ya wajaba duk baligi ya san farilin ainihin sa dake kansa zai ce qabla suluki tariqati kafin mutun ya shiga tariqa so ku ji jahilci sai ce faqad qala al-allamatu bunu daqiqil id domin al'allama ibn da id ya faɗa fil umda a cikin littafinsa al'umda sharhi bulugul maram sharhin littafin bulugul maram wannan jahilcin idan a gaban ka shehu ibrahim yake sai ka fitar gudu ibn da id wai ya faɗa a sharhin bulugul maram ka san wa ibn da id ibnu da ƙiƙil id ya rasu shekara ta 702 mun gane jama'a ku lissafa mun ibnu da ƙiƙil id ya rasu shekara ta 700 ne da biyu kun gane lissafin nan shi kuma alhafiz ibn hajar al-asqalani an haife shi shekara ta 773 tazarar shekara nawa shekara 71 ibn da ƙiƙil idi yana kabari shekara 71 sannan aka haifi alhafis ibn hajar al'askalani sannan al'askalani ya girma sannan ya ilimi sannan ya rubuta fatahul bari sannan sai zo ya rubuta bulugul maram domin bulugul maram sai da aka rubuta fatahul bari ma ka ba ka rubuta bulugul maram daga baya ku gaya mun yacce za ibn da ƙiƙil idi ya taso daga kabarinsa ya zo ya ɗauki bulugul maram da aka rubuta bayan yana kusan shekara ɗari a kabari ya zo masa shari al'umda malabarin kara kanan ku ta gidan ɗarika akwai wani gida na kadiriya babban malamin su ni ina da shi a audio ya ce shekul islami ibn taimiyya ba wahabi ne don allah sunan suke faɗa na wahabiyanci daga kan waye fara abdulwahab shek abdulwahab yaushe aka haife shi shekara ta dubu ɗaya da nawa da ɗari ɗaya da wani abu ibn taimiyya ya mutu tun shekara ta ɗari bakwai da nawa da ishirin da takwas ya aka yi wadda ya mutu a shekara ɗari bakwai da ishirin da takwas ya zama shi ne ya lungumi a ƙidan wadda aka yi ba shekara dubu ɗaya da wani abu kuma wai malami ne ba wannan jahilci da me yi kama sai yana nuna maka kaman ba sa karanta tarihi ba sa karanta tarihi kuma wallahi son zuciya ne Allah ke dulmiyar da suke irin wannan tabargaza ko yara sai sun musu dariya Allah ya sauwaka Allahumma amin shek Allah ya saka da alkhairi dan uwa dalilin kawo wannan katobara ta Shehu Ibrahim saboda in kusato mana yadda ike iya yin jahilci a cikin littafi magani a zahiri saboda haka yanzu idan aka ce da kai Shehu Ibrahim yayi jahilci ba zai zama abin mamaki a gurinmu ba ko to shi kenan mu koma baitin da wannan yaron nasir ado musa sunansa ya karanta da ya ce wa ma waladar rahmanu fahawa ubaido da akwai malam sani kafinga mun san sani kafinga ko yana ɗaya daga cikin manyan-manyan ɗaliban shi shehu ibrahim lokacin da ya zo a cikin addawawinu sit yana yin ta'aliki akan baitukan diwani da ya ɗauki wannan fahawa ubaido hudin sai ike cewa ai an yi tasgirin manzan Allah sallama ne a nan gurin litta'azim domin girmama shi mun san cewa da akwai sabani kamar da malamai suke ce mana bayani akwai sabani gurin malaman kufa da malaman basar ko na'am akan halaccin yin yin tasgiri da ma'anar ta'azimi to sai mu kaddara muƙaddara fa kaddarawa zami wanda suka ce ba a yin tasgiri da ma'anar ta'azimi su si ba wayi ne to sai mu ce aka ramaka Allah mun san ku ne da gaskiya ku yi haƙuri amma ku ba ƴan kufan nan dama saboda waɗanda suka rungumi wannan sabanin jahilai ne sai mu musu uzuri litta'azim suka yi to idan ka koma cikin littattafan na hau babu sab zaka ga kuma akwai wata matsala da ita kuma babu sabani tsakanin malamai a cikinta ita ce shi wannan tasgiri din da kowace irin ma'ana ko da ma'anar ta'azimi ko da ma'anar menene ba a akwai abubuwa da ba a musu tasgiri su kwata-kwata wannan babu kofar tasgiri ma babu ita a cikin su ba a bi ita ma kwata-kwata ashe ɗauko ta ka kawo ta menene kai jahilci kai mun gane ko akwai littattafai suna da yawa amma zan ba mu misali misalin littafi guda daya ibn sa'id a cikin al-lumha fi sharhi al-mulha ga abin da yake cewa mu ji da kyau at-tasghiru yace kun ga tasghiri yahtassu bil ismi al-khali min mani'in lafdhiyun aw ma'nawi yace shi tasghiri yana takaita ne kadai ga sunan da ya kubuta daga mani'i abinda zai hana a yi mai tasgiri abun ku da zai hana a yi wa suna tasgiri ya ce guda biyu ne akwai lafazi akwai ma'anawi to bayan ya kawo lafazi ya ce nau'i biyu ne sai ya ce wal ma'anawi na ma'ana kaunul lismi mustahiqqan litta'zimi shine suna ya zama ya cancanci a girmama shi dole ya ce kasmillahi ta'ala kamar sunayen Allah baya halatta daga cikin sunayen Allah ka ɗauki wani a ciki kai masa me kai masa tasgiri idan kai ka saba wa ka'idan malamai kai jahilci yace wa kutubihi haka da sunayen littattafan Allah su ma bai halatta ka dauki wani daga cikin littattafan Allah ka mai tasgiri ba yace wa rusulihi haka sunayen manzannin Allah to ina kuma sunan shugaban manzannin Allah ashe daukan sunan annabi alaihi salam ai masa tasgiri menene sai ya ce fa'iza kalan lismu min dalika to idan suna ya kubuta daga waɗannan abubuwa da muka ambata jaza tasgiruhu to ya halatta a yi tasgirinsa ashe idan bai kubuta daga su ba fa kwata-kwata bai halatta a yi tasgirinsa ba saboda haka shau ibrahim asali da ya ɗauki sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi tasgirinsa asali ya karya ka'idar ilimi mun ji abu na farko ilimi ba zai tabbatar da shi ba abu na biyu za kuma mu ƙara komawa mu ga wannan ƙa'ida ilimin da ikarya kuma me yayi shine ya muna na ladabi ya ci zarafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa lokacin da Nasir Ado Musa ya fito yayin wannan lafazi nasa mumuna duk sai aka daye masa baya cikin mutanen suka koma saboda sun san munin abin da ya faɗa
amma kuma sai suna kare shi kuma daga baya daga baya to abin da zai fara ba ku mamaki yan uwa ina son kowa ya tara hankalinsa Nasir Ado Musa da ya tabbatar da cewa ba shi da mafita wallahi sai ya zo ya aikata wani aiki sak ka san sako sak da na Abdul Jabbar kabar ko san Abdul Jabbar bayan an titsiye shi an tabbatar masa da laifinsa me yayi sai ya fito yayi audio ya faɗi wasu kalmomi guda uku akar makalla zan kunna audio nan abubuwa guda uku kawai nake son ku ji mun daga cikin magana Abdul Jabbar magana ta farko ya ce maganarsa ta janyo cece ku ce kun ji ɗaya na biyu ya ce ya janye ta sannan na uku sai ya rufe da kalmar yaudara ya ce yana fatan Allah ya ƙara wa annabi ɗaukaka da karama ku ji mun kalmomin nan guda uku ga abdul jabbar
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar annabi yan uwana masoya shugaban halitta maza da mata yara da manya ganin na sake fitowa kawo na biyu domin daɗa tabbata da jaddada cewa waɗannan maganganu waɗanda suka jawo cece kuce wanda suka fito daga baki na game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai na janye su na wajen yesu tare da ruwan ubangiji ya sanya ka yi musina rahama da gabara da jin gare da dukkan al'ummar annabi masu biyan sa baki da ya kuma karawa wannan shugaba na sallallahu alaihi wasallam daukakar daraja ta kara makana a duniya da na mun ji me Abdul Jabbar yayin zanan da ya ce kare maza Allah fi yake sallama to yanzu ya zo ya janye wannan kare da yake maza Allah anan kuma me yayi ya dai sake kwabata to kun ji abin da Abdul ya ko to bara ku ji na wannan yaron shi kuma
ko ko ragewa ne ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya zanto abu na ce ce kun ji kuma ina kira cewa mu shi sauki da ko ko ragewa ne ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya zanto abu na cece ku al'umma to ina kira cewa mu martaba bai kai ya ko ko ragewa ne ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zanto abu da ce ce al'umma ce ina kira na wannan ba
ko ko ragewa ne ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Kana ji abu?
ya zanto abu da ce ce Yanzu a ce ya wani ina jiki kira cewa mu martaban sai dai ka fassara bai kai ya zanto yayi kan kankan da martaban manzon Allah ba. ba wani abin da zamu yi na kare kai wai mu yi To duk wanda ya koma zai je da shi ma ya ambata ya ce maganar da ya faɗa ta zam- ta zama cece ku ce saboda haka ya janye ta shi dai shi ya faɗi wannan magana to ya janye irin sak da maganar wa da maganar abin jabbar amma Ibrahim ya sai da ke yi bai janye ba to wannan abu da yaron nan ya zo ya ce ya janye kaga na farko kenan yayi admitin yayi ya karbi laifinsa kamar yadda abdul ya karba sai ya zo ya janye irin yadda abdul jabbar ya janye amma shin janye wadda abdul jabbar yayi ta hana hawar hukunci kansa to shi ma janye wadda yayi ba za ta sarai da hukunci na shari'a musulunci a kansa ba ina fata mun gane wannan abu na farko ko ya ci wasu amma ko ya tuba sai an masa hukunci za mu karanta shi yanzu nan ga littafin ashafa haka suka faɗa da bakinsu to sai kasance nasir ado musa da 'yan ɗariƙar tijjaniya 'yan uwa sun cinci kansu a cikin wata tsaka mai wuya na farko mai ba shi kariya na farko malam maɗatai ya fito ya ce yaron nan ya yi siɓil da baka Eh, yaron ba? kwarai da gaske ya kafirta janyewar ba za ta masa Eh. ya yaba annabi da ya ce girmama shi yayi kuma shi ma yazo ce ya janye sai shi ke ya janye girmama annabi nan ma me yayi kaga shi ma ya kuma ya fara sabunci kan sabunci madatai ya fito ya ce yaron nan ya yi sibil da baka amma bai biya baitin daidai bane ubaidu hudin nan babban bawansa zaka ce ka gani kaga ma'ana ya zirma yaron ya wanke shehu ibrahim sai mai kare shi ta biyu malam makari sai ya fito to malam makari da ya fito shi kuma sai ya kishiyanci abin da madatai ya faɗa sai ya wanke yaron ya ce yaron ma burge shi ya yi wannan abin da ya imanin yaron ya ƙara nunawa mun gane ba sannan kuma ya nuna baitin ma lafiyarsa kalau to a nan gurin cikin uku abu ne guda ɗaya ko dai makari ya yi wannan maganan ne don gudun abinda malam maɗace ya yi tabbatarwa da yaron nan fa laifi a gurin din mai hankali tabbatar da shehu ibrahim laifi ne domin yaron nan baitukan shehu ibrahim ya fassara kawai dai ya biyo da ta'aliki a kai ya- ya ya ƙara nasa amma baitukan nan yadda ya fassara su da hausa haka suke kaga idan aka kama yaro da laifi za a kyale shehu ibrahim ba- babu laifi to mutanen nan ku akan kare shehu ibrahim za su iya yin komai na daya ko kuma na biyu madatai a makariya fito ne dan ya maimaita abin da ya taba faruwa a baya ma'ana ya kishiyanci madatai mun san ta taba faruwa lokacin da aka titse abdul jabbar aka hukunta shi madatai ya fito ya ce zindiƙanci yayi ya cancanci a kashe shi makari ya fito ya ce a'a ai duk wanda aka kashe shi da wannan ma'anar siyasa ce wannan magana da yi da baya har sai da abin ya zama wata ɗan ƙaramin faɗa ma da ce in ce tsakaninsu sai daga baya aka ji aka yi musu sulhu to shi ne a yanzu da ma- bai- ai da bai magana ba sai da maɗatan ya yi sannan sai zo sai isake biyo baya ya gyara maganar maɗatai biyu tsohuwar adawa ce kenan ta motsa abu na uku shi wannan yaron da ibatanci ya lalaci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun sani cewa ba da kafarsu suke tsaye ba da akwai wani kartagi wanda shi suke jingina a jikinsa kaiwa ga yaron zai sa a kai gare shi shi wannan kartagin ban faɗi sunansa ba ko eh amma kaiwa ga yaron tunda yana da ubangida wanda shi daure masa gindi to dole a samu wanda zai bashi back up ya ba wa yaron kariya dan kada bincike ya tsanani ya kai ga ce to ai kuma wani shi ke sponsorin din su shi ma yanzu laifi ya tabbata gare shi amma ga baki ɗaya a dunkule ina labarin kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kaga sun aje ta a gefe ashe dama tun asali rigimar da suka dauko ba wai rigima ce ta kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a malam ne kawai ya zama musu kadangaren bakin tulu da ake cewa malam ne ya shige musu cikin ido suna son su kawar da shi sai suka yi amfani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din ne da gaske da a ce annabi alaihi salam din ne da gaske ya kamata su rufe ido su ki duba shehu su duba manzon Allah su kamo wannan yaron su ce a hukunta shi amma har yanzu kaji sun tabbatar sun ce a kama shi a hukunta shi wai sai aka ce sibil da baka ne haka madatai ya ce sibil da baka ne mun ji kalmar nan sibil da baka ko sannan mun ji cewa shi kansa ce Ibrahim din cikin jahilci ya wada to bara ku ji abin da alqadiyya da ya faɗa ga wanda i magana a janabin manzo Allah sallama da sunan jahilci ko kuma da sunan sibil da bakan da suka ce sibil da baka ce a tunanin su uzuri ce kuma babban abin haushin shi malam madatai yana cin abinci da littafin ashafa sunan sama kenan a gari mai ashafa haka ake mai taki a cikin unguwarsu in ka bude juzu'i na biyu na littafin ashifa shafi na 170 zuwa shafi na 171 a gurguje zaka ji ya kawo alwajin hustani ya ce lahiqun bihi fil bayani wal jala yana haduwa da babin da ya gabace shi gurin fito da bayani da kuma warware shi yace wa huwa an yakuna al qa'ilu lima qala fi jihatihi sallallahu alaihi wasallam gaira qasidin lisabbi ya zamana wanda i faɗa abin da i faɗa a haƙƙin manzo Allah sallama asali bai ma nufi ya zagi manzo Allah ba wal izra ko kuma ya batanci gare shi ba wala mu'taqidin lahu kuma ba ya kudirce cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walakinahu takallama fi jihatihi sallallahu alaihi wasallama bi kalimatil kufri min la'anihi aw sabbihi aw takdhibihi aw idafati ma la yajuzu alaihi aw nafi ma yajibu lahu sai ya faɗi wani abu zuwa ga annabi sallama na zagi ko na kafirci ko ya kore wa manzo Allah wani abu da dole sai an tabbatar da annabi ko ya jingina wa annabi abin da dole sai an kore wa manzo Allah sallama shi mun ji ko aw mudahanatan fi tabligir risala ko kuma ya jingina wa sallama yin albindala gurin isar da risala aw fi hukumin bainan nasi aw ya gubba min martabatihi aw sharafi nasabihi ko ya yakushi ga martaban manzo Allah sallama aw aw wufuri ilmihi ko ya suka ga cikar ilimin manzo Allah sallama au zuhudihi ko kuma ya suka ga ga zuhudin manzo Allah sallama au yukazziba bi mashtahara min umuri min umurin akbar biha sallallahu alaihi wasallama ko ya karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa tawatar al-khabaru biha abun har ya zama tawaturi amma ya karyata an kasdin da gangan li raddi khabarihi wa ya'ti bi safahin min al-qawli ya zo da wani yasashen zance au qabihin min al-kalami ko wani zancen banza min nau'in min sabbi na nau'in zagi fi jihatihi ta bangaren sa yace wa in zahara bi dalili halihi wanda i ɗaya daga cikin wannan abubuwan da aka ambata ko da ya bayyana da dalili a zahirin halinsa annahu lam ya'tamid dhanbahu cewa bai nufaci ya zargi manzon Allah sallama ba wa lam yaqsid sabbahu kuma bai nufaci ya aibata shi ba imma li jahalatin mun ji ko dai saboda jahilci hamalatu alama qalahu wanda jahilcin shine yasa shi je ya aikata wannan abu auli bajarin ko kuma kosawa yana zance ya kosa ya gama kawai sai ya sauri sai faɗi wata magana ta zama ya kushi ga manzo Allah aw sukurin ko kuma maye iqarrahu ilayhi wanda wannan mayen ya tirsa shi tunda ba hankali tare da shi sai je ga manzo sallama magana mana dadi aw qillati muraqabatin wa dabtin li lisanihi ko kuma karancin kula da harshen sa wa ajrafatin wa tahawulin fi kalamihi ko rashin kula da kuma saurin zance sai yasa shi sai ambaci wata magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace fa hukumu hadal wajh to hukuncin wannan fuskar ta biyu hukumul wajh al-awwal shine hukuncin fuskar farko ko san me al-qatlu yace kisa duna tala'fumin ba tare da jinkiri ba iz domin la yu'zaru ahadun fil kufri ba a kowa uzuri idan ya aikata kafirci bil jahalati kaji daya wai dan jahilci ne sai shi je gaya manzo sallama abin da yi fada ba za a masa uzuri ba sai ya ce wala bi da'awa zalalin misali haka da'awar cewa tuntuban harshe ya ko zamiya harshe ya samu shine ya ambaci magana kakkausa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam mai ashafa yace ita ma wannan ba za ta taba zama menene ba uzuri ba wala bi shay'in mimma zakarnahu ko ga wani abu da muka ambata a baya idza kana aqluhu fi fitratihi salima idan har lokacin da yake magana nan shi ba mahaukaci bane dan Allah wanda ya fada ya ce wa manzo sallama kaza a haukace yake lokacin saboda haka bisa hukuncin mai a shafa hukuncin wannan yaron menene hukuncinsa hukuncin kisa ne ba shi da wani uzuri in dai a maganar shari'ar musulunci ake ya yanke hanzarin hatta inda suke cewa ai sabakul lisan ya samu to malam mai ashafa ya ce ai ko zamiya harshen aka samu babu hanzari babu uzuri sai a hukunta mutum ina fata mun fahimta yan uwa duba da yanayi na lokaci a babun yanke hanzari da kuma iyarwa ga yan uwa yan dariƙa da akwai abin da ya zama wajibi mai jan hankalinsu a kansa guda ɗaya shi ne mafi yawan lokaci malan da sauran malaman aƙida suna ta kiran ɗan ɗarika cewa ba fa'a roƙon kowa sai Allah lokacin da aka shiga cikin musiba ko ake cikin tsananin bukata da sauran bayanai duka malamai sani a fa gefe guda 'yan uwa su fa 'yan ɗariƙa a aƙidarsu lokacin fa da suke kiran wani Allah su cewa na ba mu ba su jin cewa fa shirka suke ba su jin cewa bauta suke wanda mun sani lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون Allah subhanahu wata'ala a wannan aya yayi kira ga mu'minai da su riki tsani tsakaninsu zuwa ga Allah kuna ganin shari'ar musulunci ba ta bayyana mana menene tsanin da ake nufi murkata zuwa ga Allah ba Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana malamai sun tattara idan ka koma littafin qaidatul jalila fi tawassul wal wasila na ibn taymiya da makamantansu at-tawassul wa anwa'uhu na albani da makamantansu zaka ga yadda ake bayani akan tawassuli daga ciki a gurguje nau'in tawassuli guda uku na'am baladi yayi bayani ibada wanda a cikin ta kamar san manzo Allah sallama zai shiga biyayya ga manzo sallama za ta shiga imani zai shiga shine da rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasula tawassuli ne to faktubna ma ash-shahidin haka roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa da sifofinsa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha da makamantansu waɗannan sune abubuwan da addu'ar salihan bayi ga ga waisul karni ko annabi alayhi salam yace su roki musu addu'a wayannan duka tsani ne da Allah subhanahu wataala ya shara'anta a rike wanda zai kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ko samun biyan bukatarka to amma gurin yan dariƙa suna da wani nau'in tawassuli wanda a gurin malaman shari'ar musulunci wannan abin shirka ne abin da muke son mu gaya musu shine a takaice idan suka sa masa sunan tawassuli ko su sa masa duk wani suna da suka ga dama ba zai canja mata zani ba matukar suka fitar da shi mu aikin ake dubawa wannan aikin shirka ne to ko ka sa masa tawassuli ko kar ka sa masa wannan ba ba tawassuli ba sunansa shirka idan ya kama da shirka wannan littafin guda ɗaya zan nuna akwai guda biyu ne amma da ɗaya zan amfani sunansa at-tawassulu bir rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabati wal awliya na malam nasir kabara ne mun san malam nasiru kabara ba kadire ne na kano kaga aka ce wai littafi ne na tawassuli da annabi kaga jira kace ayi abin da ka saba ji kamar Allah kai mana kaza bijahin ko kaza kaza to ka buda kaga guri ɗaya zan zan biya mana baiti ne ma guda ɗaya zuwa na gaban sa abin da yasa zan kawo wannan baitin saboda yana da alaka da malam malam ya kawo wannan baiti yace ya rasulullahi qubbiyadi wata darakani fa anta abi mun san baitin ai suna karanta shi ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah kuf biyadi kamar yana cikin tsanani da kuma cikin wani mugun hali sai ikira ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ba fa sai ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah kuf biyadi kama hannuna wata daraka ni ka riske ni ka riskan min da dukkanin abubuwa na ba an ta abi domin kai ne babana haka in ka karanta kasida da duk abubuwan da zaka ji yana ta karantawa to shine farko farkon kasida waki amanan da ta faru ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan bawan Allah ana cewa sa mai ashafa shi ma malam Musa al-Kasiyu ne
lokacin da malam Musa al-Qasimi ya zo zai wa malam raddi duk ayoyin da malam ya jawo duk hadisan nan kun san da mai irugu za su aukansa da wannan baitin ya ji an ce wani malami ya ce in an shiga musiba Allah kawai ake kira sai ya ba da wata tatsuniya ya ce wai wata rana sun je madina daga maka an tafi da su madina kawai direban yana tuka su sai mota ta kwace masa mota ta kwace kawai sai ta yi daji motar babu turaka babu komai ina ji ji ɗan motar ba su da waya wai direban ya rasa inda yake sun fi awa ɗaya suna bulingito a cikin daji kawai ko suna kan titi ko suka yanka daji kuma suka yi suka ji karya suka yi suka yi su nemo titi suka kasa sai yan ɗariƙa suka hau zikiri kaza kaza kaza ana zikiri sai wani wai ɗan izala da ya faɗa ya ce da Allah kun kun ishe mu da zikiri kaza kaza ku kyale mu mu mun zo garin nan ba su ba su bi mun san hanya ya je ya kasa nuna direba hanya ya ce wallahi da suka da suka zauna a cikin dajin kawai wai sai suka koma gefe wani dattijo ya zauna a cikinsu sai fara karanta wannan baitin ya rasulallah ya kubi biyadi wata daraka ni fa anta abi ya ce suna cikin karanta baitin kawai sai halaran manzo Allah ta bayyana eh bai taba zuwa madina ba fa dattijan nan a cikin daji kuma ake kawai sai a ga dattijo ya je ya samu direba ya taba shi ya ce bunan ya biyo nan bunan bunan sai sai gasa a titi shikenan sai aka yi kabbara yanzu shikenan an samu hujjar in an shiga musiba ko in an shiga bala'i a kirawo wani Allah wannan shirka ce Allah subhanahu wata'ala ya hana a kira kowa lokacin biyan bukata sai shi saboda haka muna musu fata Allah subhanahu wata'ala ya shirye su wannan mimbari mimbarin aqida ne ba mimbarin fada bane ba da ku kiran ku ake ku shirya kiran ku ake ku karbi gaskiya ku tuba ga Allah ku dawo ku kama tauhidi ku daina shirka Allah subhanahu wata'ala ya bamu ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon kauce mata malam muna masa fatan dukkanin alkhairi da addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana shi, ya kare mana gabansa, ya kare mana bayansa, duk waɗanda suke kulle-kulle da kitififi da shirye-shiryen jifan malam da sharri muna fatan su ma Allah ya shirye su, idan ba za su shirya ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da sharrin su kansu, Allah ya mai da sharrin su kansu, malam kuma Allah ya ci gaba da bashi kariya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
na ibrahim inyas haka ne to kun ga mun dade muna kira ma 'yan ɗariƙu musamman ɗariƙan tijjaniya cewa idan littafafan sunan na musulunci ne addinin musulunci suke karantarwa don allah su rika sakawa a masallatayyansu a majalisinsu a gidan rediyo a talabijin suna karantarwa sai suka ƙi me yasa kun ga wani baiti ne ɗaya hab ya karanto kun ga abin da ya tashi to wallahi da za su fito suna karanta littafansu wallahi ƙaramin yaro ma sai ya kafurta su a ƙasar nan ƙaramin yaro sai ya kafurta su mata sai sun kafurta su kuma dukkan mutane ba mai yarda da su sai sa ga suke cewa a ɓoye sirri a ɓoye sirri sai sa ga ba sa yarda su karanta irin waɗannan abubuwa ɗin su fassara wa mutane ka duba wannan tabargaza da shi ibrahim in ya yi wannan ya zo ya karanta kuma in an kama shi dole kama ibrahim in yas iri to allah ya kawo shi shi ma ni'ima ne a gurguje yan uwa musulmi allah ya saka da alheri dauka saurara akwai littafi da za mu saka na aƙida a isha fm wadda ina jin a duk bayan lahadi da rika karanta shi da mu faɗi sunan littafi ɗin za mu yi karatun awa guda mu ba da awa guda kuma na tambayoyi aisha fm an gane wannan akwai malamai da dama waɗanda ba su so zuwa ba samu zuwa ba wadda ɗaya daga cinsu ya taɓa zuwa nan ma wadda ko dole mu ambace shi da alheri shine malam lawan trayam in ba kuma ta ba ya taɓa zuwa ya darasi a wannan masallaci ko gane ba ne a shekarun baya yana jin shekarun sun kai ko biyu ne ko uku ne ya taɓa zuwa ya karatu a nan masallaci to shi ma muna masa kyakkyawan tsammani wanda a kwanaki na kun ga kokari da yake na wajen tauhidi ya mai da hankali wajen karantar da aqida Allah ya sa sauran malamai su yi koyi da shi baccin da muke mu farka wallahi baccin da aka yi ne har ta kai ma wai in an ce in an shiga musiba a roki Allah shi kadai har mu wai waɗansu mutane wai a samu ahlus sunna su fake suna maganan wai usulubi Allah ya sauwaka me me abin nan ka karanta a gurguje to za karanta nan ko a wannan na ga wannan zai fita
بسم الله وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين بدأت بسم الله والحمد سائلا
yana karanta alamu sallan isha wanda bai da alola don Allah je alola wanda bai da محمد alola الهادي الأمين وأهله وأصحابه والتابعين ومن تلا na fara da sunan Allahu Jalla mai sammai tunda duk malamai ne a gaba na toni me zan ce ko me zan faɗi zan faɗa kaɗai don na tunatar na san ba abin da zan faɗa da zai zama sabo ne ya malamai na ni ina yi muku sallama don na sani sam ba ku kin amsawa don kun yi imani da Allah shi kaɗai kuma ni da sunanai nake farawa karo salatullahi summa salamuku a gare ku ni kaina nake mikowa yan uwa masu albarka waɗannan baitoci eh, kasidu ne guda biyu a gurguje insha Allah barin karanto su na'am farko da sunan Allah mu da muke wa dukkan sallar mu karo salati gun manzo tsira da doga habibin mu ga baituka na aqidar mu a gare ku ya al'ummar mu sako a hannun auza'i ya isar ga dukkan jama'ar mu har ma waɗanda suke mu su ji mu fa ga addininmu in dai akan tauhidi ne mun ba da fansar rayunmu ko za a kai mu a kukkulle mu ba mu sauya aƙidarmu ko za a kar mu kisan ɗaiɗai san ba mu canza jawabinmu haka ne gaskiya ne mu dai wurin Allah shi ɗai muka mika dukka bukatarmu eh kamun shi ɗai muka jin tsoro jabbaru kal da ka kama mu Allahu akbar ka tsare mu kago bidiyoyi mu saka su jerin aikin mu ka nufe mu tsarkake niyoyi kafin mafarin aikin mu gaskiya ne ka nufe mu bin hanyar daidai hanyar ta kai ga najatin mu ka nufe mu zamsa da zumunci ko da ga wanda ya yanke mu eh tabbat da sunan rabbani ya rabbana da ta shirya mu amin to sai kuma mai rubujin to
ya rabbi karfafa juriya ta su shehunai eh kai yunkurinsu na tarwatse duk shirka sannunmu ya jama'an gari sannunmu ya jama'a da wanga farin ciki da muke cikin shi kwarai ina mana barka barkanmu kan nasarar fita daga zulumi na hayyike makircin da da aka saka barkanmu yau allahnmu ya yi mana agaji don ko cikin roƙon shi ba ma shirka sosai shehinmu ya fito babu tsafi ba dabo wallahi ba zanga-zanga babu tsalla suka Allahu akbar kamun nam eh kamun da sun kai bai zamo maka aibu ba gaskiya ne sai dai daɗin kima da jalla ya baka alhamdulillah daga ko ina lungu da saƙo yankuna eh a gare ku al'umma suna son barka Allahu akbar
su ko baƙar fata da munin addu'a eh shi an ka yi musu makirai 'yan iska ai na'am ai ai haka ne Idrisu ba shi biɗa wurin duk mai yitan eh matsayar shi ce ya tsaya ba shakka mu ma akan haka mun tsaya kuma mun kafe eh mun taurare kuma mun tuke ba sauka Allahu akbar matsayar abin shaikai ni kenan kunjiya eh na tabbata bai jin kamar zai sauka babu matsayar shek jamil har attan shawi eh dukkansu sun doge a kai ba shakka eh matsayar abu abdullahi har alkanawi duka dai dukkansu sun doge a kai ba shakka matsayar dukkan shehunan sunna kakaf eh har tabi'ai da sahabu har mai makka eh wani can maloho don rashin daraja ta sa eh ya kira rasulu da kankani don hauka ya raina manzo bai faɗin girma gare yi eh kuma wai da shi a ciki ake sukar ka ba da ake sukan malam eh eh lallai muna kadar ka nasu da ja'iri tilas ka girbi furen tsiyar da ka shuka sallal ilahu ala nabi wa alihi na'am zan karkare da na'am zan karkare ta dan karkare ta da ƙara yi mana barka amin a sako ga waɗannan malamai da ake ta maganan suna cece ku ce Eh.
bayani da abu aswad addu'ali Eh.
yake yi cewa hasadul fata eh islam yanalu sayahu eh falqawmu ada'un lahu wa khusumu na'am قد رأي الحسناء إلا لوجهها إيه.
حسدا وبغيا نعم.
إنه لدميم amin na'am والوجه يشرق في الظلام كأنه eh وجه منير والرجال نجوم na'am وترى اللبيب eh وترى اللبيب na'am نعم وترى اللبيب eh سبحان الله
to to shikenan to tunda baka tana ba yake sai cewa abu shatamar rijali Eh.
wa arduhu mashtum Na'am.
shine mali shaitin mu Eh, na'am.
duk mutum mai hankali Eh.
bai sanya hankalinsa da tunaninsa gurin zagin wani Eh, gaskiya Saboda ne.
in ka zagi wani Eh.
kai ma Eh.
abin zagi ne Eh.
wa arduhu mashtum Eh, wa arduhu sannan kuma mashtum.
sako ga shi gwamna Eh.
shine batun da Hindu bin Numan bin Munzir sama take yi Eh.
fa baina nasusun nasa wal amru amrana Eh.
idza nahnu fihim suqatun natanassafu Eh, na'am.
fa afal lidunya la yadumu na'imaha تقلب تارات بنا وتصرف بهذا القدر كفاية to ai na والسلام dauka na عليكم kadan ورحمة fassara الله musu kadan وبركاته.
amma dai jazakallahu khairan To.
Allah ya biya Na'am.
Allah ya biya An ce ba da- da kafin mu mala Allah ya saka da alheri ah, kafin mu rufe akwai ah, a Sheikh Abubakar Atiku na Kano an gane wadda badarike ne sufi ne wadda ya yi ta'arifi na alistigasa shi ne yake so ku bar- ku bari ku ji ta'arifin da ya yi alistigasa kamar wannan mai da raddi ne masufaye ma yan ɗariƙu da suke zuwa suke dangana abin da na faɗa da menene ko da sul adabi ko da menene da zagi na'am yace walistigasatu eh neman agaji ko neman guduwa gudumawa yace hiya du'aul la'i du'aul lahi shine roƙon Allah bilil hahi da dagewa liyan kiza liyan kiza waliyugisa adda'iya shine wadda ya shiga halin kaka na kai yake neman Allah ya tsamar da shi eh shine roƙon Allah din shi mai kiran Allah ɗin don ya tsamar da shi filkurubi a cikin abubuwa na damuwa wal khutub da masibu wal ahadas da abubuwa na fitintunu da suka faru gare shi wal azmat da sauran matsaloli da suke faruwa a- a zamani wa yunqizahu minha don Allah ya tsamo shi daga ciki to shin idan neman agaji da gudumawa shine roƙon Allah ya tsamar da kai ya fitar da kai daga musiba daga sharri daga duk wani abin da ya faru shin ya halatta a yi wa manzon Allah in ce bai halatta ba eh wannan fa daga cikin gidansu ne aka samu yake wannan ta'arifinsa daga cikin gidansu ne yake cewa bai- a- wa al- Allah yake roƙo ba wani ba to idan Allah yake roƙo ba wani ba me yasa su madatai su makari suka ki- suka ki jin tsoron Allah suka juya magana na gashi a cikin gidansu Abubakar Atiku na Kano shi yayi wannan yayi tarifi al-istigasa kuma akan ta ne yi magana so da haka nan idan masu shiryuwa ne to su shiryu da magana dan uwansu ba dari ke sufi in ba musu shiryuwa bane Allah ya mayar musu da sharrin su akan su kamar yadda malam ya faɗa gashi Allah ya jarrabe su ba je ko ina ba wani daga cikin su ya zo ya yi sula adab amma abun mamaki kun san har yanzu asir jarima ya yi gumbe ce komai ba da ɗansa ma babban ɗansa da ya ce a rusa masallaci na kun san bai ce komai ba kai duk manyan shehunansu ba wanda ya ce ahem ko daya to kaga wannan shine a cin amanan ilimi idan nawa ya taso kun yi magana me yasa yanzu ba su yi magana ba me yasa munafurci ko kin gaskiya ta'assubanci to Allah ya tsare mu daga sharrin su Ah, insha Allah kamar yadda na faɗa wanda bai da alola in yayi alola da mu tsaye da sallah duk waɗanda suka gabatar da karatu a nan muna roƙo Allah ya saka mu da alheri gobe insha Allah bayan magariba daidai wannan lokaci akwai darasi na sauran malaman da ba samu suka yi ba amma waɗanda suka yi insha Allah da safe za su kama hanya su tafi kuma roƙon da nake yi kaman kullum kada in aka tashi kowa ya ce sai ya zo ya gaisa da su don Allah mun yafe wannan gaisuwan a yi musu addu'a yadda suka zo lafiya su koma lafiya dan yanzu ka ce da ku zo gaisa su ma wani karin wahala ne karin laifi ne a samu cinkoso an gane wannan Allah kar wani ya zo dan Allah mun gode Allah saka da alheri manya manyan malaman mu waɗanda ba samu suka gabatar ba insha Allah gobe da da gabatar kuma na san ce insha Allah da mu sanya littafi a insha FM wanda ranar Lahadi nan ma muna da darasi da karfe 8 da rabi har zuwa illa masha Allah wanda suke da babban waya za su shiga wannan shafi su saurare mu an ji wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika za a kira sallah ana kira sallah kawai kama za a tayar